بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana yammacin ranar juma'a ce wacce ta daidai da biyu ga watan Ramadan, hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida, wacce ta daidai da sha tara ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. Wannan shi ne kasad na ɗari da hamsin da biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan tafsirin Alƙur'ani mai girma. wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allamatul muhaddithil mufassir abu abdurrahman محمد الأول آدم على الباني wanda aka fi sani da albani zaria yake gudanarwa a lokacin rayuwar shi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da malam yayi wata ke da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ƴan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta biyu daga cikin surorin alkur'ani wato suratul bakara surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina idan ba mu manta ba a jiya mun kwana a tafsirin aya ta ɗari biyu da saba'in da hudu faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake cewa, Allazina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun mun karanta wannan aya mun fassara ta sai dai bayanai takaitattu da muke so mu gabatar ba mu samu mun gabatar da su ba a jiya don haka a yau malam zai maimaito mana karatun wannan aya mu ƙara fassara ta mu fitar da ma'anonin da take ɗauke da su mu fitar da fawa'id da darussa da za mu amfana daga garita sa'annan sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana. ina fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci gaba ɗai abin da yake daidai ne Allah ka datar da mu abin da yake ba daidai ba Allah muke roƙo ka sarƙafe harsunanmu kada ka ba mu iko da dama na furuci da su malami Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا و... الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah maɗaukacin sarki ya ce, Allazina yunfiquna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah maɗaukacin sarki ya ce, Allazina yunfiquna amwalahum lallai waɗanda suke ciyar da dukiyarsu suna ɗibar dukiyarsu suna ciyar da ita billaili wan nahar suna ɗiba suna ciyar da dukiyarsu dare da rana sirran wa alaniya suna ciyarwa a sirrance ma'ana a ɓoye a suturce ba wanda ya gansu wa alaniyatan sa'annan suna ɗiban dukiyarsu suna ciyar da ita a bayyane Allah ya ce kaga waɗannan falahum ajruhum inda rabbihim lallai suna da ladansu kammalalle a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tattare da su ba za su kasance cikin tsoro na abin da za su tarar a lahira in sun je ba wala hum yahzanuna kuma ba za su kasance tare da bakin ciki na abin da za su bari a duniya ba wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya faɗe ta bayan ayoyi da ya gabatar waɗanda suke kwaɗaitar da musulmi ayoyin da suke zaburar da musulmi game da ciyarwa da ɗiban dukiya a ciyar don neman fuskar Allah na san ba ku manta da ayoyin da muka karanta su a jiya muka ƙara ke tattauna masail da fawa'id ɗin da ke cikinsu ba bayan Allah ya gama bayani game da waɗannan ayoyi sai ya cika shi wannan al'amari na ciyarwa da wannan aya a inda Allah yake bayyana waɗanda suke ɗibar dukiyarsu suke ciyarwa da daddare da rana a sirrance a bayyane in ka so ka ce suke ciyar da dukiyarsu a cikin dukkan halin da suka samu kansu a rayuwa kaga an faɗi rana an faɗi dare an faɗi a sirrance an faɗi a bayyane wannan ayar na nuna mana cewa lallai ne a matsayinka na musulmi to ya zanto kana daga cikin waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a cikin dukkan hali na rayuwa da suka samu kansu a ciki kuma a dukkan yanayi na rayuwa Allah ya ce irin waɗannan ba su tsoro ba su tare da tsoro sa'an nan ba za su yi baƙin ciki ba daga cikin darussa da za mu koya daga cikin wannan aya malamai suka ce fafi taqdimil infaqi laylan ala nahar wasir ala alaniya idhanun bimaziyyati al-ikhfa'i ala al-izhar wannan aya gabatar da ambatan ciyarwa da ta yi da daddare da ta gabatar da ciyarwar dare akan ta yini da gabatar da ciyarwa wacce take ta sirri akan ta bayyane a cikin wannan akwai faɗakar da al'umma akwai tunatar da al'umma akwai zaburar da su bi maziyatil ikhfa cewa lallai ɓoyewa a sa'ad da za ka ɗebi dukiya ka ciyar ka ɓoye wannan ciyarwa ba za ka bayyana ta ga mutane ba to hakan shi ya fi falala sama da ka bayyanar da ciyarwa a gaban mutane ko jama'a mun fahimta kaga Allah ya ce yunfiquna amwalahum sai ya ce billaili sai ya ce wannan hari wannan na nuna mana ɓoyewa da ɗibar dukiya ka ciyar da daddare to ya fi falala sama da ka bayyana shi da yini kamar yadda Allah ya ce sirran wa alaniyatan aka gabatar da kalima ta sirran to ɗibar dukiya ka bayar a ɓoye za ka taimaki wani abokinka za ka ba wani an mishi haihuwa za ka kai mishi dukkan abin da za ka yi na ciyarwa ka sirranta ya fi falala sama da ka bayyana idan ba ku manta ba mun karanto maganar al'imamu abubakar ibn al'arabi a karatuttuka da suka gabata game da bayyana sadaka da ɓoye sadaka ku koma ku waiwayi tafsirin da muka yi na ayar da Allah yake cewa in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum mun yi gamsassun bayanai game da ina hukuncin ɓoye sadaka da bayyana ta shin wanne ya fi al'imamu abubakar ibn al'arabi ya yi mana tafsili mana yi mana bayani dalla-dalla ya ce wannan ayar ta sauka ne don ta yi bayanin ciyarwa wanda yake na nafila ba na farilla ba sannan malamin ya ce ciyarwa bayyanawa ko ɓoyewa to yana da alaƙa ne da wanda zai ɗiba ya ciyar da wanda za a ɗibi dukiya a ciyar da shi da mutanen da suka shaida sa'ad da wane ya ɗebi dukiya ya ba wane malam ya ce kaga game da wanda zai ɗebi dukiya ya ciyar a sa'ad da zai bayyanar da ita wannan ciyarwa to idan har ba yana da ƙarfin imani ba yana da ƙarfin hali na ya iya takure ran shi ya yi saboda Allah ba tare da riya ta shigo cikin aikin shi ba to ya ɓoye ya sirranta ya fi ya bayyana ya ce amma idan ya bayyana fa'idar da zai amfana da ita zai kubuta daga tuhuma ta mutane cewa tuwana baya zakka kaga a sa'ad da suka ga ya ɗauka ya bayar wannan tuhuma da a iya yi mishi za ta sauka a kan shi to kun ga akwai fa'ida ta wani gefe sannan ta wani gefe kuma akwai fa'ida ta ɓoyewa da sirrantawa mutane na biyu game da waɗanda za a ɗebi dukiya a ba su sadaka ko a taimake su ko kuma a ciyar da su idan ka kalli a ɗauka a ba su a bayyane ko a sirrance wanne ne ya fi malam ibn al'arabi ya ce idan aka ba su a sirrance to wannan shine abin da ya fi gurin kiyaye mutuncinsu da martabarsu da darajarsu mutane ba za su wulaƙanta su ba ba za su kalle su da ƙasƙanci ba ba za su kalli wane su ce wane ya cika roƙo da bara ba to amma kuma idan an kalli ta fuskar a bayyanar da ita sadakar da za a ba su to a sirranta ta ya fi sama da a bayyana ta game da nau'in mutane na uku waɗanda za su shaida sa'ad da wane zai ɗauki sadaka sa'ad da wane zai ciyar sa'ad da wane zai yi alheri sa'ad da wane zai yi kyauta su waɗannan dangane da su akwai fa'idar bayyana ta ta yadda ba za su yi zargi a kanka ba cewa ba ka fitar da zakka wane yana da ruwa wane yana kaza wane yana kaza to amma kuma game da bayyanar da ita sadakar har wa yau za su amfana da kwaikwayonka a kan su ma su ɗebi dukiyarsu su ciyar a sa'ad da wane yake da dukiya ya kame ya ɓoye ya taskance ta sai ya ga wani da bai kai shi arziki ba ya ɗiba ya bayar kaga a cikin wannan akwai zaburarwa a cikin wannan akwai yunƙurarwa da zai kai ma zai motsa ka kaji to kai ma ya kamata ka ɗiba ka bayar ibn al-arabi ya ce sai dai wannan fa'ida a waɗannan zamunna namu na ƙarshe wato suna da ƙarancin faruwa kaga wane ya yi alkhairi wane da wane su kwaikwaye shi akwai ƙarancin faruwa jama'a ina fata mun fahimta don haka a wannan gaba malamai suna bayyana cewa lallai bayar da sadaka a ɓoye shi aka fi gabatarwa kuma shi aka fi fifitawa akan gabatar da sadaka a bayyane don haka malamai suka ce fa afdaluhumul munfiqu laylan sirra wanda yafi falala cikin waɗanda suke ɗibar dukiya su ciyar shine wanda yake ciyarwa da daddare kuma a sirrance wa anzaluhum wanda yake biye da su matsayin shi yake ƙasa da wancan shine almunfiqu naharan wa alaniya wanda yake ciyarwa a bayyane yake ciyarwa da rana da yini don haka malamai suka ce fahim bi zalika arba'atu asdafin sai ya zan nau'in mutane game da ɗibar dukiya su ciyar to nau'i hudu ne akwai almunfiqu laylan wanda yake ciyarwa da dare sannan akwai almunfiqu naharan akwai wanda yake ciyarwa da yini na uku akwai almunfiqu sirran wanda yake ciyarwa a sirrance sa'annan na hudu akwai almunfiqu alaniyatan wanda yake ciyarwa a bayyane kaga almunfiqu laylan afdalu min almunfiqi naharan walmunfiqu sirran afdalu min almunfiqi alaniyatan ina fata mun fahimta waɗannan ayoyi jama'a da muka karanta tun daga jiya har yau suna zaburar da musulmi ne game da sadaka kuma suna kwaɗaitar da musulmi game da ciyarwa saboda Allah maɗaukakin sarki ya san bayan shi don shi ya halitta su cikinmu akwai masu rowa yana da kuɗi sai ya kame to Allah maɗaukakin sarki sai ya amfani da waɗannan ayoyi sai ya zaburar da musulmi ya kwadaitar da su cewa in ka ɗiba ka ciyar to dukiyarka bata na ƙasa ba bata tawaya ba hasali ma Allah maɗaukakin sarki zai mayar maka da abin da ka ciyar kuma zai ninninka maka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da kuka ciyar to Allah zai maye muku gurbin dukiyar da kuka ɗiba kuka yi sadaka kuka yi kyauta kuka yi alheri da ita dukiya ba ta naƙasa ko ta waya saboda ciyarwa ko saboda ɗiba a bayar da zakka ina fata mun fahimta a cikin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani babu wani yini babu wata rana da bayi za su wayi gari a cikinta, face sai ya zan akwai wasu mala'iku biyu da suke sauka daga sama wurin Allah, fayakulu a haduhuma ɗaya daga cikin su waɗannan mala'iku sai ya ce, Allahumma a'afi mun fikan khalafa, ya Allah mai ciyarwa a mayar mishi da abin da ya ciyar. Duk wanda yake ɗiban dukiya Allah ka ƙara mishi. in ya ɗiba Allah ka mayar mishi da wacce take irinta ko wacce ta fita wa ya akhar ɗayan ko sai ce Allahumma a'ati mumsikan talafa ya Allah mai rowa wanda ya maƙe bakin aljihu bai sadaka bai ciyarwa bai kyauta bai alkhairi Allah a gadar mishi da hasara haka mala'ikan zai rika faɗi Allahumma a'ati mumsikan talafa wancan na cewa Allahumma a'ati mumfikan khalafa wannan hadisi yana nuna mana falalar ciyarwa jama'a ku kiyaye sirrin arziki abinda kake da shi shine ka ɗauka ka bayar to Allah zai azurta ka wannan shine sirrin arziki ka gwada da kyau daga yanzu da kake ji na ka je ka gwada ɗari biyar ta rage maka ka ɗauki ɗari uku ka ɗauki ɗari hudu ka yi sadaka da ita ka gani idan Allah maɗaukacin sarki bai azurta ka da abin da ya fi abin da ka mallaka ba don a sa'ad da ka cire ka bayar a lokacin Allah zai kawo maka wasu don haka jama'a waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai suna kwaɗaitar da mu game da ciyarwa lallai ne jama'a mu musulmi mu dage da ciyarwa mu riƙa lura da halin da 'yan uwanmu suke a ciki ka lura da halin da makwabtanka suke a ciki yanzu ga 'yan gudun hijira nan daga ƙasashen maiduguri da ƙasashen adamawa da yobe da wasu garuruka idan ka je duk duniya da wuya ka je ka samu ƙasar da ba a tashin hankali ba a tashin tashina ba a rikici ba a hayaniya da wuya ka je ka samu anguwar da babu talakawa mabukata yana da wuyan gaske hatta GRA hatta Abuja da ake gani ai akwai talakawa masu zuwanta ka ɗiba ka basu wannan zaburarwa ce kwadaitarwa ce Allah maɗaukakin sarki yake yi mana kuma mutuna da waccan aya da Allah maɗaukakin sarki yake cewa ha antum ha ula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه Allah ya ce ga sunan waɗannan kiransu ake su ɗiba daga dukiya su ciyar saboda Allah amma Allah ya ce daga cikinku ku musulmi faminku man yabkhal daga cikinku akwai marowata yanzu marowata su suka fi yawa a cikin musulmi jama'a sama da waɗanda suke ɗibar dukiya suna ciyarwa sadaka sama da waɗanda suke fitar da haƙoƙi na Allah na zakka a cikin dukiyoyinsu masu fitarwa su suka fi ƙaranci sama da waɗanda suke fitarwa faminkum man yabkhal Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi duk wanda yayi rowa to kanshi yayi wa wanda yayi rowa kanshi yayi wa kaga kamar yadda in ka ciyar kanka kaiwa haka in kai rowa ma kanka kaiwa ba wayau bane ba dabara bace ba tattali bane ka taskance dukiya ka tare ka kidi ba ka ciyar wannan ba wayau bane Allah madaukakin sarki ka sa mu dace waɗannan ayoyi da muka karanta jama'a suna kwadaitar da mu game da ciyarwa game da sadaka game da kyauta game da alkhairi don haka mu musulmi mu zama masu alkhairi mu zama masu kyauta mu zama masu sadaka wannan dai ta sa jama'a nake so zan dan yi mana ratse kaɗan ku ji daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da ya shafi sadaka da kyauta game da abin da ya shafi alkhairi zan yi haka ne saboda mu musulmi mu yi ƙoƙari mu kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ɗabi'antu da ɗabi'u irin na manzon Allah idan ba za mu iya duka ba sai mu kwatanta fa tashabbahu illam takunu mislahum na fata mun fahimta zan karanta daga cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad wallafar babban malami al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziya gashi daga cikin wato mujalladi na biyu a wato mababa'a ta Darub Rajabin ishrafi akan tahqiqin da aka samu wasu malamai biyu suka yi malamin farko Yahya ibn Musa sannan malami na biyu Mus'id ibn Kamil ibn Mustafa ishrafi akan tahqiqin da suka yi wanda a Sheikh Mustapha Al'adu ya yi, ina karantowa daga shafi na ashirin da biyu, a inda yake cewa faslun Ibnul Qayyim ya ce ya kai mai karatu ga wani fasli, fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sadakati tafawwa'i. Faslin da zai karantar da kai musulmi game da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. game da sadaka ta taɓawwa'i wato sadaka ta nafila sadakar da ba ta farilla ba malam ya ce kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'zamun nasi a'zaman nasi sadaqatan bima malakat yaduhu annabi ya fi kowa sadaka ga abin da hannun shi ya mallakar mishi na dukiya annabi ya fi kowa kyauta annabi ya fi kowa alkhairi annabi ya fi kowa sadaka a'zaman nasi sadaqatan bima malakat yaduhu wa kana la yastaksiru shay'an a'tahu Allah ta'ala annabi ya kasance baya tara abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na arziki annabi ya tara ya taskance ya buɗe account a can ya buɗe a can ya ɓoye a can ya haƙa rami ya zuba annabi baya yi la yastaksiru shay'an mimma a'tahu Allah ta'ala wa la yastaqilluhu sannan annabi baya rena arziki da Allah ya bashi abinda Allah ya bashi godewa Allah yake baya renawa baya cewa dan me baya cewa dan me za a ba wane da wane ni a hana ni annabi baya korafi annabi baya tashakki ina fata an gani wa kana la yas'aluhu ahadun shay'an indahu illa a'tahu kuma annabi ya kasance babu wani da zai tambayi annabi wata bukata ya zan annabi yana da wannan abu da zai biya mishi bukata da shi face sai annabi ya ba wannan da ya tambaya ma'ana annabi baya ture mai tambaya bai taba mayar da mai tambaya ko mai bukata annabi idan ka zo kana tambaya sai dai ya ce zauna bai taba cewa ka tafi ba annabi bai taba cewa babu ba annabi bai taba cewa ba zan baka ba mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kalala annabi bai taɓa cewa a'a ba duk buƙatar da ka taho da ita duk matsalar da ka zo da shi to za ka samu waraka a wurin manzon Allah ma kalala laula shahadatu kanat la'uhu na'amu in baccin kalimatu shahada da a ciki akwai la ilaha illallah to duka la to na'am ce a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta ku tuna da wancan hadisi da sahabi ya zo gurin annabi ya ce sa'altuhu fa'a'atani fa sa'altuhu fa'a'atani thumma sa'altuhu fa'a'atani sallallahu alaihi wa sallam na tambayi annabi ya bani na kuma tambaya ya bani na kuma tambaya ya ɗauka ya bani jama'a in ba manzon Allah ba waye zai iya wannan ka kwatanta mai kuɗin garinku a zo yau a zo gobe a zo jibi a zo gata wata mai zuwa shekara mai zuwa a zo a zo a zo sai ya gaji jama'a don haka kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yas'aluhu ahadun shay'an indahu illa a'tahu qalilan kana aw kathiran wannan abu da ka zaka tambayi annabi kadan ne ko mai yawa annabi dauka yake ya baka saboda duniyar ba a bakin komi take ba na fata mun fahimta wa kana ata'uhu kyautar manzon Allah alherin annabi alheri ne ata'u man la yakhafu al-faqra kyauta ce da annabi yake kyauta ta wanda baya tsoron talauci haka annabi yake kyauta in ya tashi alheri haka yake yi sai ya ɗiba da yawa sai ya baka sai ya karya maka zuciya gaba ɗaya sai ka ji babu wanda ya kai wannan mutumin alkhairi in imaninka mai rauni ne sai ka ga imaninka ya ƙarfafu mu'allafatu qulubihim kenan ku tuna sa'ad da aka dawo yaƙi ghazwatu hunain aka samo ganima da dukiya da raƙuma da dabbobi aka ce annabi ya ɗiba ya ba wani raƙumi ɗari ya ba wani raƙumi ɗari ya ɗibi raƙumi ɗari ya ba wani jama'a har yanzu in an yi kyautar raƙumi ɗari ba ƙanƙanin kyauta ba ne jama'a raƙumi ɗari a yanzu ina jin ko awakai ɗari ai ba ƙanƙani ba ne raƙumi ɗari kana ata'uhu ata'a man la yakhafu al-faqra idan aka zo da zakka annabi sai ya ce a zube ta a cikin masallaci ba wai ɗiba ake a lissafo a lissafo a bawa na ba annabi cewa yake tafi ka ɗiba kuɗi jama'a kuɗi ba wai abinci ba kuɗi yanzu a kawo kuɗi jama'a ka ce dola ko pound sterling ko naira ɗan dubu ɗaya a zube ta a nan gurin ta ce to kowa ya ɗiba kowa ya ɗiba ƙur'aninka da ka zo jin tafsiri da shi ina jin sai daga baya a biyo ka da shi eh don gaba ɗaya manta da shi za ka yi in baccin azumi jama'a a yanzu da muke da za a kawo abinci cinye shi zami komin yawan shi a yanzu abinci baya yawa jama'a komin yawan abinci aka dafa sai an cinye shi saboda yunwa ta daki mutane ta sumar da su don haka masu kuɗi ku fitar da kuɗi ku ciyar don mutane su farfado daga yunwar da ta sumar da su ina fata mun fahimta ka dai ji annabi yana kyauta kyauta ta mara tsoron talauci wa kana al'afa'u was sadaqatu ahabba shay'in ilayhi da kyauta da alheri da sadaka to na daga cikin ɗabi'u da annabi ya fi ƙauna daga cikin kyawawan ayyuka annabi yana ƙaunar sadaka yana ba da sadaka yana alkhairi ina fata an gane wa kana sururuhu farin cikin annabi yana bayyana ne wa farhuhu yana bayyana ne bima yu'tihi da abinda annabi yake bayarwa farin cikin shi da wato annashuwa yana bayyana yana kasancewa a azama min sururil akhiri bima ya akhudhuhu a sa'ad da annabi ya ɗauki kyauta ya baka ba za ka yi farin ciki ba to annabi ya fi ka farin ciki shi ya ɗauka ya baka to nashi farin cikin ya fi naka ɗaka ka ɗauki sadaka ka bawa ne amma kana cikin kunci kana ta kumbura kana ta jin ka isa wani ƙasƙantacce ne annabi ba haka yake ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kana ajwadan nasi bil khairi annabi ya fi kowa alkhairi da sadaka da dukiya yaminuhu hannun daman annabi ma'ana hannun da ake karɓa ake bayarwa ma'ana bayarwar annabi hannun daman annabi karrihil mursala kamar iska ce da Allah ya sako ta kafiri ya sha mai saba wa Allah ya shaƙe ta ya ji daɗi mumini mai tsoron Allah ma'ana kowa amfana yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace wa kana idza arada lahu muhtajun yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kowa ya karkade kunnen shi da kyau ya ji idan mabukaci ya zo wurin annabi atharahu ala nafsihi annabi sai ya fifita bukatar wannan akan tashi bukatar kun fahimta wa taratan taratan bi ta'amihi wani lokaci annabi na son abincin sai ya ɗauka sai ya bawa ne saboda ya zo nema ne ya zo tambaya ne sai ya fifita buƙatar ka akan tashi bi fa'amihi kun tuna da hadisin abu huraira da muka karanta a nan jama'a abu huraira yana kwance yunwa tana karkarar cikin shi ba shi da komi annabi da ya gan shi sai ya dariya da ya wuce annabi ya ce to ka biyo ni abu hurairah sai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa gida annabi sai ya tarar ga wani nono an kawo wato nono haka a cikin ƙwarya ko a cikin wani mazubi idan kai ne a matsayinka na shugaba ko a matsayinka na jagora ko a matsayinka na malami ga ɗalibanka ga mabiyanka a ƙarƙashinka suna cikin buƙatar da kai ma kana ciki za ka iya fifita buƙatar su a kan taka annabi bai ɗauka ya sha ba sai ya ce a je a kira ahalus soffa waɗannan da ke zaune a masallaci kusan su tamanin da wani abu in ji abu huraira nono a cikin mazubi mutum tamanin annabi ya aika a kira abu huraira sai ya ji wani iri ya ga manzon Allah ni da nake fama da yunwa a fara bani na sha mana ko na ji karfin tafiya aiken da kai mun abu huraira ya ce to amma dai manzon Allah ne babu yadda aka iya sai an je dole a yi mishi da'a sai ya tafi ya je ya kira su da suka zo suka zauna annabi sai ya ɗauki wannan mazubi na nono ya ba abu huraira da ya rike sai annabi ya ce to ba wannan ya fara sha ma'ana ba da kai za a fara ba ya karba annabi abu huraira ya ba na farko ya sha ya ƙoshi ya karba ya ba na biyu ya ba na uku ya ba na hudu abu huraira ya ce hatta shabi'u kulluhum duka sai da suka ƙoshi ya ce annabi sai ya tambaye ni man baqiya waye saura abu huraira ya ce ai daga kai sai ni annabi sai ya murmushi annabi sai ya dariya ya murmushi ya ce to sha ya ce sai na sha na sha na ce gashi ya annabi ya ce ƙara na ƙara ya ce ƙara abu huraira ya ce wallazi ba a saka bil haƙƙi inni la ajidu lahu maslakan ya ce ina rantsuwa da Allah babu inda zan sa ciki na ya cika gaba ɗai annabi sai ya karɓa sai ya ƙara shanya sauran a shahid jama'a wa kana idza arada lahu muhtajun asarahu ala nafsihi idan wani mabukaci ya zo da wata bukata wurin annabi annabi sai ya fifita bukatar ka akan tashi taratan bi ta'amihi wani lokaci ya gabatar da bukatar ka ta yunwa akan tashi ta hanyar ya ɗiba ya baka daga abinci shi ya haƙura kamar yadda ya faru da wannan hadisi wa taratan bilibasihi wani lokaci kuma da tufafi annabi yana so in ka zo da bukata sai ya ɗauka sai ya baka wannan ɗabi'a ce shiriya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku tuna da wancan hadisi wata sahabiya ta saƙo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mayafi wani bargo ta kawo ta ce ya manzon Allah gashi da hannuna na saƙa don ka riƙa sawa annabi sai ya karɓa cikin murna da farin ciki ya tashi ya shiga gida sai ya sa ya fito cikin sahabban shi yana zama sai wani sahabi ya dube shi ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a bani wannan rigar mana annabi ya ce wannan rigar eh ita kake so ya ce annabi sai ya tashi ya shiga gida ashe a sa'ad da yake tambayan annabi sahabbai na ta shurin shi ta ƙasa kai ka shuru mana ina fata an gane ma'ana ya za a yi ka tambayi annabi yana shiga gida ko sai suka rufe shi da faɗa kai dan me za ka tambayi annabi dan me za ka roƙe shi ka san in ka tambaye shi ba zai hana ka ba kuma ka ga yana da buƙatar wannan rigar annabi ya miƙe ya je ya cire ya sawo wata ya ninke wannan ya kawo ya danka ya bashi za ka iya haka kaji yana daga cikin shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji kayi dinki kayi manyan kaya da waɗannan asake aska bakwai aska tara ka kashe dubu hamsin dubu sittin ka sa sai wani ya ce yana da bukata to anan imaninka da ƙarfin imaninka zai bayyana ina fata mun fahimta an sha ruwa ga kwai a gefe ga farfesu ga kaza ga kaza sai ga wasu mabukata sun zo za ka iya ɗauka ka ba su kai ka haƙura da koko da ya saura a kofi ka sha ka ci gaba da zikiri ina fata mun fahimta wa kana yunawwi'u fi asnafi ata'ihi wa sadaqatihi annabi ya kasance yana nau'antawa game da sadaka da kyauta da alheri da yake yi kaji ba nau'i da yake bayarwa ba fataratan bilhibati wani lokaci annabi sai ya ɗauka ya bayar da kyauta ba sadaka ba kyauta kun san kyauta daban da sadaka duk kuɗinka za a iya ɗaukan kyauta a baka ya halatta ka karɓa don kyauta ce wannan don annabi yana, yana karɓan kyauta amma sadaka bata halatta gare shi da shi da mutan gidan shi ba amma yana karɓan kyauta to wani lokaci annabi yakan ba da kyauta wataratan bis sadaka wani lokaci kuwa annabi sadaka yake bayarwa wataratan bil hadiyya wani lokaci annabi tsaraba yake yo wa mutum sai ya baka kyauta sai ya maka alheri wataratan bishira'i shay'i thumma yu'ti al-ba'i'a thamana was-sil'ata jami'an yana daga cikin alherin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sai kaya a hannunka ya baka wato asalin kuɗin sa'annan ya mayar maka da kayan gaba ɗaya sai ya baka wannan ai alheri ne wannan ma kyauta ne ina fata mun fahimta kama fa'ala bi ba'idi jabirin kamar yadda annabi yayi da raƙumin jabiru ɗan abdullah suna dawowa daga yaƙi jabiru ya ce ina haye da kan raƙumi ina haye da raƙumina yace sai na ga yana tafiya sannu a hankali mana ya gaji ya gaza na da kai na da kai ya ki tafiya na da kai ina ne mishi tsinke ina fata an fahimta raƙumi ya ki tafiya yace sai na faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da yazo sai ya karbi bulalar da ke hannuna yayi ma wannan raƙumi tsinke annabi ya mishi sabis ya dace shi jabiru yace fasaira sairan wannan raƙumi sai ya yi tafiyar da ban taɓa gani ba da kazar-kazar mana ya bayyana kazar-kazar mana ya ji sabis ɗin manzon Allah ina fata mun fahimta sai annabi ya ce to ka siyar min da raƙumin mana jabiru ya ce a ya ce ka siyar min ya ce to nawa sai suka yi ciniki jabiru ya ce to na ji na siyar maka da abu kaza amma da sharaɗin zai ɗauke ni ya mai da ni madina mana al'istisna'u fil bai'i to gaciya a kasuwanci na siyar maka amma banda bayan raƙumin zai ɗauke ni ya kai ni madina annabi ya ce na yadda suna zuwa madina jabiru ya kawo raƙumi ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ɗauki kuɗin raƙumi ya ba jabiru har ya juya baya annabi ya sa aka kira jabiru ya ce a turani ma kastuka li'akhudha samana ba'irak kana ganin nama wayau ne da dabara don na karɓi kuɗin raƙuminka mana na karɓi raƙuminka annabi sai ce ga wato asalin raƙumin kuma kuɗin da na baka ka riƙe gaba ɗaya na bar maka shine wataratan bishira'i shay'i thumma yu'ti al-ba'i'a thamana was-sil'ata jami'an wannan yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wataratan kana yaqtaribu ash-shay'a wani lokaci annabi yakan ci bashin wani abu fa yarudda akthara minhu in ya tashi biyan bashin sai ya bada fiye da abin da ya karba wannan ma alkhairi ne wa afdala annabi sai bayar da abin da yafi falala wa akbar kuma abin da yafi girma wa yashtari shay'a fa yu'ti ya akthara min samanihi annabi yakan sai abu sai ya bada kuɗi fiye da abin da suka yi ciniki wa yaqbalu alhadiyata annabi yakan karbi kyauta wa yukafi'u alaiha kuma yana rama kyauta da alheri da aka yi mishi ina fata mun gane yana rama kyauta da alheri bi akthara minha da abin da aka yi mishi wato sama da abin da aka bashi na kyauta au bi abu'afiha ko kuma idan ya tashi mayarwa sai ya bayar ninkin ba ninkin annabi yana yin haka ne talaffufan saboda tausasawa al'umma wa tanawwa'an fi durubi sadaqati wal ihsani bi kulli mumkinin annabi yana yin haka ne don ya bayyana nau'i nau'i na sadaka da kyautatawa ga dukkan abin da kake iya mallaka a rayuwa ina fata mun fahimta kenan wannan gabar mata da kuke saurare kawai iya cewa kenan biki da kuke yi ake muku daidai ne a shari'a don na san mata suna biki kuma ane musu biki wance za ta aurar da ya sai ki kawo dubu biyar ki bata ke ma kina sa ran in naki sha'anin ya tashi ko na yarki ko wani haihuwa ko wani kaza ko wani kaza ke ma za ta mayar miki da irin wannan ko sama da wannan wannan daidai ne jama'a abin da yake ba daidai ba shine ki yi korafi idan ta baki ƙasa da abin da kika bata wannan shine abin da yake ba daidai ba kin bata dubu ɗaya sai ta baki ɗari biyar sai ki karɓa ki godiya amma idan kika ce wance dubu ɗaya fa na baki to wannan ba daidai ba ne ina fata mun fahimta don haka abin da mata kuke yi daidai ne amma ku yi ƙoƙari ku gyara ku kyautata yadda abin yake akwai mukafa'a a musulunci idan wane ya maka alkhairi to daidai ne ka rama mashi da irin wannan alkhairin ko fiye da haka in ba ka da shi sai ka bashi gwargwadon abin da ka mallaka ina fata jama'a mun fahimta kuma wannan mukafa'a ita ce take sa da yawa daga cikin mata ake samun matsala da su da mazajensu na aure ta haihu mijinta malami ne ko ustazu ya ce ba za a yi suna ba ita kuma ta nace sai an yi suna ita abin da take hange daban da abin da yake hange shi yana ganin bid'a ne ita kuma tana ganin akwai fa atamfa akwai fa buhun masara akwai kuɗi akwai kayan jarirai akwai akwai kuma ita ma ta yi tana so a rama mata ita wannan take kallo ustazu ba sunnar ka ba jama'a ba haka bane idan ba a yi wasa ba sai a samu matsala mukafa'a daidai ce kuma ku mata ba lallai ne sai ranar bakwai ko ranar suna da kuke cewa sannan ne za ku yi mukafa'a ba ba a hana kowa yin mukafa'a ba wance ta haihu ku tara mata kaza daidai ne to amma a ce za a taru za a shafate za a yi hira za a dafa shinkafa za a yi tuwo za a yi za a yi a taru mata su haɗu a yi ta gulma a yi ta maganganun banza a yi ta kaza a yi ta kaza wannan shari'a ba ta yadda da shi ba jama'a mata ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu dace malam ya ce wa kanat sadaqatuhu wa ihsanuhu bima yamlikuhu sadakar da annabi yake bayarwa da kyauta da yake yi yana yi ne da abin da ya mallaka ma'ana bai ɗibar dukiyar wani ya kyauta da shi wa bi halihi kuma annabi yana alheri da halin da yake da shi wato halin annabi ɗabi'un annabi mu'amalar shi alkhairi ne wa bi qawlihi haka maganganun manzon Allah ma alkhairi ne fa yukhriju ma indahu annabi yakan fitar da dukkan abin da yake da shi na dukiya ya bayar sadaka wa ya amuru bis sadaka kuma yana umurtar sahabban shi da yin sadaka ya yi sadaka ya yi umarni da a yi sadaka kaga za a fahimce shi ka ce a yi sadaka kai ka ƙi sadaka to akwai matsala kenan wannan ta sa annabi ya iya lankwasa zukatan sahabban shi sai ka ji an ce wane ya kawo dukiya kaza wane ya kawo dukiyar shi gaba ɗai kamar yadda sayyidina abubakarin ya yi wane ya raba dukiyar shi ya kawo wane ya ɗebo ya kawo wane ya kawo me yasa ai sun ga haka ne a aikace game da mai gidansu kuma malaminsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a sa'ad da kake tarbiyar al'umma a sa'ad da kake karantar da su to kayi kokari ka siffantu da abin da kake faɗi kayi aiki da abin a aikace ta yadda waɗanda za ka kira to za su ga aiki a aikace na abin da kake kiransu za su gane da gaske kake yi na fata mun fahimta kada ya zama aikinka na saba wa maganarka qauluka yukhalifu fi'laka wannan ba daidai bane ina fata mun fahimta don haka annabi yana sadaka kuma yana umarni da yin sadaka wa yahubbu alaiha kuma yana zaburar da sahabban shi akan yin sadaka wa yad'u ilaiha bi halihi wa qawlihi e annabi yana kira zuwa ga ayi sadaka da halin shi a aikace wa qawlihi kuma da wa'azi da sad da fadakarwa da annabi yake yi fa idza ra'ahu al-bakhilu shahih idan marowaci zumbuli ya kalli annabi ya ga ɗabi'un annabi da'ahu haluhu ilal bazli wal afa sai ɗabi'u da halin annabi sai ya ga dole fa shi ma sai yayi sadaka sai yayi alkhairi ina fata mun fahimta wa kana man khalatahu annabi ya kasance duk wanda ya mu'amala da shi wa sahibahu kuma ya zauna da shi wa ra'a hadiyahu ya ga shiriyar annabi ya ga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yamliku nafsahu min as-samahati wan nada baya iya mallakar ran shi sai ya kwaikwayi annabi in ba musulmi bane sai ya musulunta ina fata mun fahimta saboda kyawawan ɗabi'u da alheri da kyauta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallama yad'u ila al-ihsani was-sadaqati wal-ma'ruf shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam kira take zuwa ga kyautatawa kira take zuwa ga yin sadaka kira take zuwa ga umarni da kyakkyawa walidhalika kana sallallahu alaihi wasallama ashraha al-khalqi sadran wannan ne ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuciyar shi tafi haske sama da zuciyar kowa zuciyar annabi tafi haske tafi alkhairi ina fata an gane wa afyabahum nafsan kuma ran annabi ya fi tsafta wa an'amahum qalban zuciyar annabi tafi ni'ima sama da zuciyar kowa saboda sadaka ibn al-qayyim yace fa inna lis-sadaqati wa fi'l al-ma'ruf ta'siran ajiban fi sharh as-sadri saboda sadaka da aiki nagari da aikata kyakkyawa yana da ta'asiri mai ban mamaki game da haskaka zuciya a sa'ad da ka ɗauki kyauta ka bayar sai ka ji zuciyarka ta haskaku sai ka ji zuciyarka ta yi fes ina fata mun fahimta saboda alheri saboda kyauta kenan kuncin rayuwa to kyauta na iya watsake shi ina fata mun fahimta malam yace wanzafa lidhalika ila ma khassahu Allah bihi min sharhi sadrihi bin nubuwwati war risala to ka kuma dada da abinda Allah yayi wa annabi na tukuici na tsarkake zuciyar shi da haskake zuciyar shi da Allah yayi ta hanyar bashi annabta ya aiko shi a matsayin manzo wa khasa'isaha wa tawabi'aha da abubuwa na musamman da Allah yake banci annabi da su na darajoji wa sharhi sadrihi hissan da kuma tsaftace zuciyar annabi da Allah yayi hissan ta hanyar a ciro zuciyar a wanke ta a gyara ta kamar yadda ta faru da annabi tun yana ɗan shekara shida ko kuma ƙasa da haka kamar yadda malaman tarihi suka bayyana wa ikhraja hafzi shaytani minhu da cire rabon shaiɗan a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kun ji shiriyar annabi game da sadaka ta tafawwu'i gashi daga cikin littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad na babban malami ibnu qayyim al-jawziya daga mujalladi na biyu shafi na ashirin da biyu matsaba'a ta ibn rajab alhambali ina fata mun fahimta wannan yana nuna mana lallai musulmi mu yi ƙoƙari mu kwaikwayi ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi shine abin koyinmu shine abin kwaikwayonmu umarni da annabi yake bayarwa in kai mishi da'a sai ka shiryu wa in tuti'uhu tahtadu a cikin ayar alqur'ani Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika kyakkyawan koyi da kwaikwayo ya ishe ku ku musulmi ku kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a rayuwar annabi gaba ɗaya alkhairi ne rayuwar shi gaba ɗaya alkhairi ne yaƙin annabi alkhairi ne zaman annabi hiran annabi baccin annabi shiga kai faɗan annabi alkhairi ne jama'a rayuwar manzon Allah gaba ɗaya alkhairi ne musulmi mu yi ƙoƙari mu kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin dukkan ɗabi'un shi a cikin dukkan mu'amalar shi ta rayuwa a cikin dukkan halayen shi zaman gida a masallaci da iyali da abokai mu yi ƙoƙari mu san wannan kuma mu kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sa'annan musamman mu kwaikwayi annabi game da ciyarwa mu kwaikwayi annabi game da ciyarwa don haka ka yi ƙoƙari ka ga ka samu rabo na daga ɗabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fatan Allah maɗaukacin sarki ka ɗora mu akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka jama'a waɗannan ayoyi gaba ɗaya kamar yadda kuka ji abin da suke karantar da mu ciyarwa da falalar ciyarwa bayan Allah maɗaukacin sarki ya ambaci ciyarwa walamma zakara ta'ala al-abrar al-mu'addina nafaqat bayan Allah ya ambaci mutanen kirki waɗanda suke ciyarwa minas zakawat suke ɗiban zakka suke bayarwa wasadakat suke ɗiban sadaka suke bayarwa fi jami'il ahwali wal awqat a dukkan halaye haka a dukkan lokuta bayan Allah ya ambaci waɗannan shara'a fi zikiri akalatin riba sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da ambaton waɗanda suke mu'amala da riba wa amwalin nas waɗanda suke cin dukiyar mutane bil batili da barna wa anwa'i shubuhat Allah sai ya ci gaba da ambaton nau'i nau'i na shubuha nau'i na shubuhar da ta haramta fa akhbara an halihim yawma khurujihim min quburihim Allah sai ya ba da labarin waɗanda suke ta'amuli da riba game da halin da za su kasance a sa'ad da za su fito daga ƙaburbukansu daga kushewarsu yawmal qiyamati a ranar alkiyama faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki sai ya ce allazina ya'kuluna riba na'am
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن أعد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Allah ta'ala ya ce, Allazina ya kulunar riba, lallai waɗanda suke cin riba, suke ta'amuli da riba, ya kuluna, ay yaksibuna wa ya suke karɓe, suke mu'amala da riba, suke tara dukiya da riba. Don haka da Allah ya ce, ya kulunar riba, lafazin ya kuluna yana nufin yaksibuna wa ya'khuduna dan wani zai ce to ai ba ci yayi ba tarawa yayi shi kuma Allah cewa yayi ya'kuluna sai a ce a a ya'kuluna riba suna tara dukiyar riba kuma suna cinta jama'a kun gane abin da yasa Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar ya'kuluna saboda mafi yawancin hali an fi cin riba an fi wato asalin yin sutura da shi an fi yin amfani na yau da kullun da shi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina ya'kuluna riba lalle waɗanda suke tara dukiya ta hanyar riba la yaqumuna ba za su miƙe ba daga ƙaburbukansu a ranar alƙiyama illa kama ya ƙumullazi ya takhabbatuhu shaitanu min almas sai dai kamar yadda mutumin da shaiɗan ya bige shi ya sumar da shi saboda shafa da shaiɗan ya yi mushi ka kalli yaya wanda aljanu suka taɓa shi yake za ka ga ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tahabbafu yana wato asalin at-tahabbub shine ka tashi ka faɗi ko kuma tafiya ba a bisa tsari ba kai gaba kai baya kai hagu kai dama kamar wata mota ina fata an gane haka za su tashi a ranar alkiyama minal masi saboda hauka haukar da shafan aljani ya asalin sabbabar da ita don haka ba za su miƙe ba a ranar alkiyama illa kama ya kumul lazi ya takhabbatuhu shaitanu min almas sai kamar yadda mutumin da yake faɗi tashi yake fagamniya yake tafi ba a bisa tsari ba saboda shafan da shaidan ya yi mushi kinan wannan yana nuni akan shaidan na iya shafan ɗan adam shaɗan na iya shiga cikin ɗan adam aljani yana iya ya hargitsa ɗan adam ta hanyar ya shiga jikin shi kuma ya magana da bakin shi ta bakin wannan wato asalin bawa za mu zo mu ƙara tattauna wannan matsalar insha Allahu ta'ala allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas lalle waɗanda suke cin riba suke ta'amuli da riba ba za su miƙe ba a ranar alkiyama daga ƙaburbukansu sai kamar yadda mutumin da shaidan ya shafe shi yake fagamniya yake tahabbub saboda asalin shafa saboda wato taɓuwa da shaidan asalin aljani ya asalin taɓa tunanin shi da hankalin shi Allah ya ce, Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba, hakan ta faru da su ne, bi annahum qalu saboda cewa suke innamal bai'u mislur riba, ai siye da siyarwa, ai kasuwanci, ai ciniki ɗaya yake da riba sawa'an bi sawa'in, ai babu bambanci, ai da riba da kasuwanci duka ɗaya suke. Allah ya ce, wannan magana tasu. shi ne dalilin da ta sa Allah maɗaukacin sarki ya sanya a wannan hali za su tashi a ranar alkiyama. Nan take Allah ya mayar musu da raddi ya ce, Wa a halallahu albai'a wa harramar riba, Allah dai ya halatta kasuwanci, ya halatta cinikayya, ya halatta siye da siyarwa wa harramar riba, amma ya haramta riba. Allah ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba wannan ayar ita ce asali game da halatta kasuwanci da haka jama'a kasuwanci halal ne har ma malamai na usul suke cewa asali game da kasuwanci shine halal sai in kasuwancin da nassi na alkur'ani ko sunna ƙarara suka bayyana cewa nau'i kaza da nau'i kaza haramun ne al'aslu fil bai'i wa shira alhil asali game da siye da siyarwa halal ne illa ma dallar dalilu ala tahrimi sai in nafsi ya zo cewa kaza haramun ne Allah ya mayar musu da martani ya ce wa a halallahu al-bai'a Allah ya halatta cinikayya da kasuwanci wa harramar riba kuma ya haramta ta'amuli da riba kenan wannan yana nuni akan raddi ne Allah ya musu sun ce da kasuwanci da riba ɗaya ne Allah sai ce a kasuwanci kam daidai ne Allah ya halatta amma riba to haramun ne Allah ya haramta faman ja'ahu maw'izatin min rabbi duk wanda wa'azi ya zo mishi daga wurin ubangijin shi aka faɗakar da shi aka yi mishi wa'azi aka bayyana mishi haramcin riba da haɗarin ta'amuli da riba fantaha sai ya hannu daga mu'amalar riba ya daina cin riba ya daina karɓar riba ai fa kaffa anir riba bitaubati minha sai ya tuba ya daina ya ce wannan dukiya da wato asalin ya bayar a matsayin riba to wannan ta tafi a dawo mishi da asalin dukiyar shi Allah ya ce falahu ma salafa abin da ya bayar na bashi to nashi ne kan uwar kuɗin an gane kan uwar kuɗin da ya bayar nashi ne amma ribar to gaba ɗaya bai halatta ya karɓe ta ba wa amruhu ila Allah al'amarin shi yana ga Allah na Allah maɗaukakin sarki zai iya yafe mishi, Allah zai iya gafarta mishi saboda ajiya da shekaran jiya bai san hukuncin ba. Wa man ada duk wanda ya koma ya ci gaba da ta'amuli da riba, yana karɓar riba bayan an yi mishi wa'azi, bayan munin riba da haramcinta an bayyana mishi, ya san kaza, ya san kaza, sai ya koma yana ta'amuli da riba, Allah ce fa'ula'ika ashabun nar. irin waɗannan su ne ‘yan wuta, hum fiha khalidun in suka shige ta za su dawwama a cikinta, in sun fita ba, in sun shiga babu fita jama'a, mana za su dawwama a gidan wuta ba za su fita ba. Wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ta wato zo da bayani mai kaushi game da waɗanda suke ta'amuli da riba, da waɗanda suke cin riba, da waɗanda suke karɓa. da masu rubutawa kamar yadda za mu zo mu bayani game da abubuwan da suka shafi hukunce-hukunce na riba da izinin Allah. Allah maɗaukacin sarki sai ce a aya ta ɗari biyu da saba'in da shida yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat.
yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la كفار عظيم يمحق الله الربا Allah yana tafiyar da albarkar riba, Allah yana tafiyar da albarka, ma'ana yakan zare albarka a cikin dukiyar da aka tara ta da riba. Allah yana zare albarka, yamhaqullahu ay yuzhibullahu barakatal mali. Allah sai ya cire albarkar dukiyar, gata da yawa, amma sai kaga Allah ya zare mata albarka ina fata mun fahimta yanzu duk duniya ba waɗanda suka kai yahudawa kuɗi amma fama suke da matsaloli na tattalin arziki ka je ka binciki ƙasashen waɗannan ƙasashe na turawa da ƙasashen girka da kaza da kaza da kaza ka je ka ji irin nauyin bashi da yake kansu me ya sababar da wannan shine ta'amuli da riba a yau a duniyance Yahudawa sun yi tsarin da mafi yawancin mu'amalatul maliyya al-mu'asara da ake a waɗannan zamunna mafi yawanci riba ya shiga cikinsu. Za mu zo mu bayyana haka da izinin Allah insha Allahu ta'ala. Don haka Allah ya ce, Yamhaqullahu riba, Allah maɗaukacin sarki yana tafiyar da albarkar riba, an gane, ayyuzhibu barakatahu. wa in kana kasiran Allah yana cire albarka a cikin dukiyar riba ko da dukiya ce mai yawa kamar yadda al-Imamu Ahmad da Imamu al-Hakim suka roici hadisi daga sahabi Abdullahi dan Mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innar riba lallai ita riba wa in kafura komin yawanta komin dukiyar da aka tara da riba fa'aqibatuhu ila kullin to ta dai albarkar ta yodewa za ta ba za ta amfana ba ba za a amfana da ita ba hadisi ne ingantacce da imamu ahmad da hakim suka ruwaito Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat sannan Allah yana haɓaka sadaka, yana asalin faɗaɗa sadaka, yana zuba albarka a cikin sadaka ayyun miha fi duniya bil baraka a duniya Allah sai Allah ya haɓaka dukiya wacce aka ɗiba aka ba da sadaka daga cikinta dukiyar da ake zakka Allah sai ya haɓaka ta dukiyar da ake ɗiba ake ciyarwa da sadaka Allah sai ya haɓaka ta wa yurbis sadaqat ina fata mun fahimta ayyun miha wa yukthiru thawabaha Allah yana haɓaka ta a duniya a lahira kuma sai ya ba da lada ninkin baninkin a kanta ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihaini daga sahabi abu huraira Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mashi yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man tafaddaka bi adli tamratin min kasbin tayyibin ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحد annabi ya ce duk wanda ya sadaka daidai da abin da ya kai ƙwayar dabino annabi ya ce ya yi sadaka daidai da abin da ya kai girman dabino na dukiyar halal min kasbin fayyibin na dukiyar halal sai Allah ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyib dama fa Allah bai karban sadaka da wata dukiya in ba ta halal bace annabi ya ce fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi Allah sai ya karbi wannan sadaka da hannun shi na dama fa yurabbiha kun ji muhalli shahid fayurabbiha sai ya haɓaka wannan sadaka ya gyara ta ya kyautata ta an fahimta jama fayurabbiha ai as-sadaqa kaga wa yurbis sadaqati fayurabbiha wa yurbis sadaqati Allah sai ya kula da wannan sadaka ya taskance ta ya haɓaka ta ya gyara ta kama yurabbi ahadukum faluwahu kamar yadda ɗayanku yake kula da ɗan raƙumin shi ko ɗan dokin shi yana lura da shi annabi ya ce hatta ta kuna misla uhudin har wannan sadaka a lahira ta wayi gari ya zan ta kai girman dutsen uhud ta kai girman dutsen uhud wannan na nuna mana Allah maɗaukakin sarki yana haɓaka sadaka yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqati Allah yana ɗebe albarkar dukiyar da aka tara ta da riba, kuma yana haɓaka sadaka, wallahu la yuhibbu kulla kafarin afim, lalle Allah baya son kullu kafarin, kulla kafarin, mutumin da yake mai yawan kafirci afim kuma mai yawan saɓon Allah, Allah maɗaukacin sarki baya asalin ƙaunar shi baya son shi. wannan aya jama'a tana nuna mana rashin albarka a cikin dukiyar riba kuma wannan aya tana nuna mana haɓakar wato haɓakar dukiyar da ake fitar da sadaka a cikinta Allah maɗaukakin sarki a aya ta ɗari biyu da saba'in da wato asalin bakwai Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina amanu وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani suka yarda da Allah wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari wa aqamus salata wa atawuz zakata suka tsai da sallah kuma suka ba da zakka lahum ajruhum inda rabbihim lalle suna da ladan su kammalalle a gurin ubangijinsu Allah wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba a nan duniya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yarda da Allah ittaqullaha ku tsoraci Allah ta hanyar kula da dokokin shi da wato bin umarnin shi wa zaru ma baqiya min riba kuma ku bar abin da yayi saura na abin da kuke mu'amala da shi na riba in kuntum mu'minina in kun kasance ku dinnan mu'minai ne jama'a waɗannan ayoyi da muka ɗauko karanta su ana mana ishara cewa ana yayyafi don haka za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe za mu ɗauko daga daidai kan waɗannan ayoyi da suka fara tattauna bayani game da matsaloli na riba bayan mun gama karance su mun fassara su mun fitar da ma'anoninsu sannan za mu biyo baya da bayani game da hukunce-hukuncen riba wai mecece riba kana jin riba riba mecece riba a musulunci wasu nasoshi ne suka zo da haramcin riba nau'in riba sannan menene alkawari na azaba ga waɗanda suke ta'amuli da riba waɗannan abubuwan za mu zo mu tattauna su insha Allahu ta'ala sa'annan daga ƙarshe za mu zo mu tattauna bayani game da shin riba tana shiga cikin nau'in dukiyar da ba a zahabu wal fiddatu ba don matsala ce da malamai da ɗaliban ilimi suna yawan tattauna ta shin riba na iya shiga cikin naira ko dola ko pound sterling ko saifa ko riyal ko wani kudi wanda ba a zahabu wal fidda ba sa'annan riba tana iya shiga cikin nau'in kayan hatsin da ba waɗannan al'asnafu sittati al-mazkura fi hadisi muslimin wa ahmad ba dabino da sha'ir da alqamh da almilh da kaza da kaza shin riba na iya shiga cikin masara da dawa da gero da shinkafa ko ba za ta iya shiga ba shin ina hukuncin ta'amuli da bankuna da suke mu'amala da riba sannan ko akwai wani banki wanda yake baya mu'amala da riba a wannan ƙasa tamu ta Najeriya kamar irin su Jaiz Bank da bankuna makamantan waɗannan? za mu zo za mu tattauna waɗannan bayanan insha Allahu ta'ala ba za mu gaggawa ba za mu a hankali sa'annan daga ƙarshe za mu ishara zuwa ga wasu littattafai waɗanda ya kamata ɗaliban ilimi da malamai su neme su su karanta su saboda suna da matuƙar muhimmanci musamman musamman ga malaman da suke so su tattauna mas'aloli. da bayanai game da nau'in kasuwanci irin na zamani electronic commerce da abubuwan da suka shafi waɗannan ga wasu littattafai waɗanda zan fara isharan ɗaya daga cikinsu a yanzu wanda zan zo da sauran insha Allahu ta'ala gashi ya ce fiqhul mu'amalatil maliyyatil mu'asara fiqhul mu'amalatil maliyyatil mu'asira wato fikihu na mu'amalar kuɗi irin na zamani mu'amalar kuɗi na zamani ya sha bamban da na da za ka ba da dubu biyar sai a baka wata takarda sai ka kankare ka zuba wasu nambobi a wayarka sai nambobin su bayyana a cikin account ɗin wayarka sai ka ji a ranka ka gamsu kana da kuɗi a wayarka yanzu wannan abin da ke cikin wayarka a hakika lambobi ne wasu alfabet ne to amma kuma ka ji kana da kuɗi za a turo maka tsabar kuɗi ta account idan ka je kai checking balance za ka ga wasu lambobi ne amma sai ka ji ka natsu kana da kuɗi a cikin account ɗinka kaga waɗannan na daga cikin fiqhul mu'amalatil maliyatil mu'asira za ka yi aiki za ka yi kwadago madadin a ɗauki tsabar kuɗi a baka sai a rubuta maka cek sai ka ga ka karɓa kana murna ka gamsu an biya ka alhalin wata takarda aka baka ko kun fahimta jama'a to waɗannan matsalolin suna daga cikin matsalolin da lallai musamman malamai waɗanda suke da buƙatar tattaunawa a babi na kasuwancin zamani to lallai su tattauna waɗannan abubuwa ina hukuncin zuba hannun jari a kamfani kaza da kaza ina hukuncin ajiya a asusun banki kaza da kaza waɗannan abubuwan yana daga cikin abubuwan da musamman malamai lallai ne su san su kuma lallai ne su faɗakar da al'ummar musulmi a kai don haka kamar yadda muka yi alkawari za mu zo mu bayani game da nau'in riba a musulunci za ka zo ka ji cewa riba nau'i biyu ne akwai ribar fadli akwai ribar nasi'a wasu sukan karo da nau'i na uku su ce ribal karbi wanda malamai suka ce ribal karbi tana komawa ne zuwa ga riban nasi'a riban nasi'a za mu zo mu bayani game da wasu usul ne ake iya fahimtar riba da su ma'ana waɗanda in ka san su to za ka iya fahimtar mu'amala ta kasuwanci kaza riba ce ta kasuwanci kaza riba ce za mu zo za mu yi bayani insha Allah sannan za mu zo mu yi bayani a takaice nau'i nau'i na kasuwancin da ya halatta a musulunci wato usul ɗin ba wai duka ba usul ɗin don ba zai yi ka iya hassare iyakance nau'in kasuwanci da musulunci ya halatta ba saboda albai'u wa shira huwa aslu ina fata mun fahimta da haka za mu zo mu bayanin waɗannan a takaice insha Allahu ta'ala sannan za mu ishara zuwa ga littattafai waɗanda ɗaliban ilimi da malamai za su nema don su faɗaɗa bincike da nazari Allah maɗaukacin sarki ka sa mu dace jama'a za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana da wannan nake cewa yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan aljanna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka zaunar da ƙasar mu lafiya muna da buƙatu Allah ka sani Allah ka biya mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye mu daga fitintunu na zamani da na rayuwa muna roƙon Allah ka tabbatar da imanin mu ka bamu istiqama da sabati Allah ka jikan malumman mu waɗanda suka gabace mu ka gafarta musu Allah ka ji kan malam albani Allah ka yafe mishi Allah ka kai haske kabarin shi Allah ka yafe mishi kusakuran shi Allah ka shigar da shi aljanna ka nisanta shi daga wuta Allah muna roƙonka alkhairan da ke cikin wannan wata Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar mana abubuwan da suke na sharri ne Allah ka kiyaye mu ka kiyaye dukkan al'ummar musulmi zan saurara a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Jama'a ana sanar da ‘yan uwa cewa akwai iftar wato ciyar da masu azumi ɗan abin da ba zai gagara ba idan an sha ruwa nan da ‘yan mintoci kaɗan. Don haka ana sanar da ‘yan uwa cewa lallai akwai iftar da aka shirya za a yi a nan. Allah maɗaukacin sarki ya mayar da kowa gidan shi lafiya hadisin hadisin nasa
ina zuwa an jama'a ana sanar da ɗaliban darul hadith taro a gobe karfe tara na safe a nan ɗakin taron makaranta ɗaliban darul hadith ana sanar da su taro a gobe mazansu da matansu da safe karfe tara in Allah ya kai mu